الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan masallacin mai albarka na Masjidu Da'wat wal Irshad domin ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na Bulughul Maram muna fatan abinda zamu faɗi daidai Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna idan ba a manta ba har yanzu muna a cikin kitabul jinayat a cikin kitabul jinayat wanda muka fara a jiya littafi mai bayani akan ta'addancin da ya shahi jiki za mu tashi hadisi na dubu ɗai da da nawa ne dubu ɗai da ɗari da saba'in da takwas an amru bin shu'aib mana ya ce wa an amru bin shu'aibin an karɓo daga amru ɗan shu'aib an abihi daga ma'aifinsa an jaddihi daga kakansa radiyallahu anhu Allah ya dada shi anna rajulan ta'ana rajulan bi karnin lallai wani mutum ya soki wani mutum da ƙaho fi rukubatihi a gwiwarsa faja'a ilan nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo wajen ma'aikin Allah faƙala sai ya ce aqidni ya manzon Allah ka yi mini kisasi a rama mini abin da ya mini shi ma a masa faƙala sai manzon Allah ya ce hatta tabra'a ka bari har ka samu lahiya sun maja'a ilaihi sannan ya ƙara zuwa a wajensa faƙali sai ce a ƙidni manzon Allah a rama min da ya aimini kisasi fa a ƙadahu sai manzon Allah ya masa kisasi ma'ana aka kira wancan aka rama mishi abin da ya mishi domin Allah ya ce waljuru haƙisas in aka ji ma mutum a shari'a in mutum ya nemi a rama mishi za a rama mishi daidai yadda aka masa fa a ƙadahu sai manzon Allah ya mishi kisasi aka rama mishi sun maja a ilaihi sannan sai ya zo zuwa ga manzon Allah ya ƙara komowa faƙali sai ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah a raishtu na hagurgunce domin waraka ta ba ta warke ba na gurgunce faƙali sai manzon Allah ya ce kadina haituka ai na hana ka dama fa asaita ni sai ka saba mini fa ab'adaka Allah sai Allah ya nisantar da kai daga haƙƙin da ya dace da kai wa batala arajuka dan haka gurguntakar ka ta sai a banza ba za a baka diya ta gurguntaka ba sun manaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan daga wannan lokacin manzon Allah ya hani an yuqtassa min jurhin ayi kisasi ayi ramuwa idan wani ya jima wani hatta ya bara a sahibuhu har sai wanda aka jima ya warke sannan sai a rama rawahu ahmad ahmad ya rawaito sa wa daraqutni da imamu daraqutni wa u'illa bil irsali an illanta shi da cewa hadisi ne mursal a ƙarshe dai hadisi ne hasan wannan hadisin akwai wa'azi sosai a cikinsa wani mutum ne ya jima wani da ƙaho an gane da kyau ko ga gwiwa sai kawo ƙara a kan a yi masa ƙisasi a rama masa domin in mutum ya ji maka ka kai ƙara ɗai cikin biyu ne ko a yi masa yanda ya maka ko kuma ka nemi a baka diya to shi ya ce a rama mishi kawai maza Allah ya ce ka bari haka warke har a gani za ka warke ko kuma gurgu za ka zamantowa don in ka zamanto gurgu diya za ta zamanto mai yawa za ka samu amfani mai yawa sai ce a'a ni dai so nike dai a mini kisasi maza Allah sai ya masa kisasi aka rama mishi abin da wancan ya masa bayan kwana biyu sai kuma ce ya manzo Allah ha wannan ciwon nawa ya zamanto gurguntaka ban warke ba sai manzo Allah ya ce ai dama na hana ka da a ce ka yi aiki da abin da na umurce ka da yanzu da ka zamanto gurgu to da za a baka diya wadda take mai yawa wadda za ta amfane ka yanzu ka gani baka ga amfanin baka ga kisasi kun baka ga diya domin shi wancan da aka yi kisasin ya warke kai kuma ga ka baka warke ba ka zaman to gurgu an gane da kyau ko wannan hadisi me yake karantar da mu me yake karantar da mu ashe duk lokacin da ake sa'a ma umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a kasance a cikin me a cikin masiha wannan shine babban darasin da yake karantar da mu yakin Uhud manzo Allah ya umurci wasu ga inda za su zamna suka saba an gane da kyau ko wannan shine kenan idan dai har zamu ci gaba da saba ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to zamu ga bakin ciki kuma muna a matsayin musulmai dalilin saba masa wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla da ayoyi wanda suke bayanin muni da me yake da suna uquba da take da take samuwa ga wanda yake saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bamu ikon bin sa ya nisantar da mu daga saba masa kenan daga lokacin sai aka sa doka duk wanda ya jima wani to ba za a yi kisasi ba ko kuma a ba da diya sai in ya warke in ya warke to a wannan lokacin in diya ce za a yi in kuma kisasi yake bukata sai a rama in kun bai warke ba kenan kisasin zai zai zai mai da suna zai girmama in kuma diya ce za ta girmama ta yawa wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala daga abu hurairah Allah ya dada shi ya ce iqtatalat imra'atan min hudhailin wasu mataye guda biyu daga kabilar huzail sun yi hwada shi ne ma'anan iktatalat ma'ana sun yi hwada faramat ihdahumal ukhra bi hajarin sai ɗaya daga cikinsu ta shehi guda da dutse faqatalatha sai ta kashe ta wa ma fi batniha da abun da ke a cikin cikinta faqtasamu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai suka kai ƙara wajen ma'aikin Allah faƙada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya hukumci anna diyata janiniha akan cewa diyar jinjirinta ma'ana diyar cikin da take da ghurratun abdun aw walidatun shine a bayar da horin bawa ko horar baiwa ma'ana a yantar da baiwa ko bawa tsadadde wa qada bidiyati almar'a ala aqilatiha sai ya hukumta diyar matar wadda ta yi me yake da suna kisa akan danginta mana dangin matar za su biya diya na matar da aka kashe wa warrasaha waladaha wa man ma'ahum sai ya gade ta suka gade ta ƴaƴanta da wanda suke tare da su mana wannan diyar aka bayar da ita gado ga ƴaƴan matar da aka kashe faqala hamal ibn nabiga sai hamal dan nabiga yace al-hudali ya rasulallah ya ma'aikin Allah wannan sunan a sa mana shi a dictionary hamal hamal ha? suna ne hamal wannan suna ne mai daɗi kuma sai ya ce ya rasulallah kaifa yughramu ta ƙaƙa za a ba da diyar malla shariba wanda bai taɓa shan ruwa ba wala akala kun bai taɓa cin abinci ba wala nataka kun bai taba magana ba wala stahalla kuma bai yi kukan kukan aihuwa ba shine al-istihlal wanda mun yi bayanin shi a cikin kitabul mirath kuma bai taba yin kuka ba kuka na aihuwa wanda jinjiri yake fara in ya zo duniya fa mithlu dhalika yutallu ai irin wannan ana kyale sa ma'ana irin wannan ai bai kamata a ce sai an bada diyyar sa ba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya ce innama hadha ai lalle wannan min ikhwanil kuhani yana daga cikin ƴan uwan bokaye ana kai kamar bokaye ka kai kama da bokaye dan me yasa min ajli saj'ihi alladhi saj'a dalilin saj'akin da yayi a ciki a saja ɗaya ne daga cikin nau'ukan balaga an gane ko na larabci me ake ce ma saja shine mutum ya faɗi magana wadda take ba ta waƙe ba a ƙarshen ta ya kasance kowace jumla tana ƙarewa da harafi guda idan muka ɗauki misalin wagga maganar da yi ya ce kaifa yughramu man la shariba wala akal wala nataqa wala sahal fa mithlu dhalika yutal da me ya ƙare lamun lamun an gane ko jumla ce guda uku ta ƙare da lamun lamun wannan shi ake ce ma saja a cikin nasr amma idan a cikin shi'ir ne shi ake ce ma alqafiya an gane da kyau ko to dalilin wannan daɗin maganar da ya ce manzo Allah ce kai kamar kamar bokaye ne domin bokaye suke da mi suke da daɗin baki an gane ko shi yasa manzo Allah ya sifanta da kuɗin boka da hulwanil kahin mana daɗin bakin boka domin daɗin bakinsa ne ke sa a basa kaza a bashi kuɗin domin mafi yawancin su ƙarya ne suke yi to wannan shine kenan wannan hadisin kenan mata guda biyu ne kishiyoyi ne a wata riwayar kishiyoyi ne suka suka yi hada suna cikin hada sai guda gudar tana da ciki gudar ba ta da ciki sai gudar ta ɗauko dutse ta jehwa ma gudar wadda take da ciki tana jehwa mata wannan dutsen nan kuma aka yi daidai sosai ya hada sai ta mutu an gane ko to wannan kisan da gangan ne ko ba da gangan ba a ba da gangan ba ne tunda da ta jehwa ba da niyyar ta yi ba ba da niyyar kisa ta yi ba wannan shi ake ce ma katlu shibhu la'amdi kisa mai kama da ganganci an gane ko a cikin mirasi mun yi bayanin kisa kala uku ne akwai katlul khata'i akwai katlul amdi akwai katlu shibhu la'amdi an gane ko to wannan shine katlu shibhu la'amdi malamai suka ce shine mutum yayi niyyar ya ji ma wani amma ba dan ya kashe sa ba da abun da mafi yawanci baya kisa misali dutsi mafi yawanci ɗan dutsen da zaka ɗauka ka shewa ma mutum mafi yawanci ai baya kisa an gane da kyau ko to shine ake ce ma miki da suna katlu shibhul amdi kai niyya da gangan amma ba dan ka kashe shi ba kai abu jayyid to wannan kuma har yanzu hadisin yana bayanin diya ta matar da take da ciki abin da yake cikin ciki yana da diyarsa shine yantar da baiwa an gane ko wannan shine shi kuma mai yake da suna jariri ba yantar da baiwa baiwa dai za a bayar za a bayar ga dangin masu cikin mai yake da suna sai ita ko matar za a biya diyar ta cikakka domin irin wannan kisa ba a yin kisasi sai dai a bayar da diya kamar yadda za mu gani a sauran hadisai na gaba wallahu ta'ala a'ala wannan yana nuna ashe hada tsakanin kiyoshi ba yanzu ya fara ba ko kun ga a lokacin sahabbai ne kuma wannan matan dukkan su za a ce musu sahabbai tun da lokacin manzon Allah ne aka yi wannan za a ce musu matan sahabbai wannan shine kenan wa akhrajahu abu daud kuma abu daud ya hutar da wannan hadisin wannan sa'i da imamun nasa'i min hadisi ibn abbas da hadisin ibn abbas anna umar radiyallahu anhu akan cewa umar sa'ala ya tambaya man shahida qada'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fil janini wa ya shaida hukuncin manzon Allah game da jinjiri wanda yake a cikin cikin ya kashe sa qala yace fa qama hamal ibn nabigha yace sai hamal bin nabigha ya tashi fa qala sai yace kuntu bayna imra'ataini na kasance tsakanin mataye guda biyu fa darabat ihdahuma al-ukhra sai daya ta bige daya fa zakarahu mukhtasaran sai ya ambace sa a takaice وصححه ابن حبان ابن حبان يا انغنتاسا والحاكم ده امام الحاكم wannan kenan kaman karin wata riwaya ce ta daban akan wancan duk da hadisi guda ne bambanci su shine abin da yasa hamalkin ya kawo hadisin Umar ne aka kawo irin wannan shari'ar ta zo a wajensa an gane da kyau ko to shi kuma Umar bai san da wannan hadisin ba kun ga ashe wannan hadisin sai nuna muna me yake da suna faɗin malamai da suke cewa mamin ahadin ina tsammanin al'imamu shafi'i ne kowanne daga cikinsu ya ce mamin ahadin illa wa ta zahabu anhu sunnatun li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa ta'azubu anhu babu wani mutum face sai ya mutu bai san wani daga cikin hadisan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kun ga Umar wanda ya rayu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi yawancin rayuwarsa tare da manzon Allah amma gashi bai san wannan hadisin ba an gane da kyau ko ashe kenan kada wannan ya sanya dan kaga wani yayi abun da ya saba ma hadisi kai tsaye ba tare da ka basa uzuri na bai san hadisi ba yalla ka kama shi da laihin wannan abun ba mala yace wa an anas radiyallahu anhu an karbo daga anas Allah ya da shi annar rubayya bintan nadri a sa muna wannan sunan a dictionary wannan sunan zamu yi amfani da su idan muka zo karshen wannan littafin zamu kawo wannan sunayen mu zano su an gane da kyau ku mai yawa mu yi wata in risala an gane sai mu sami ghara'ibi al-asma an gane da kyau ku daga cikin sababbin sunaye wanda ba a saba sawa ba a cikin a cikin al'ummar mu muna iya muyi littafi akan wannan jayyid babu kunan aka rubu akwai wani suna sai ku gaya musu jayyid kenan rubayya bangaren mata sunan mata rubayya yana an karbo daga rubayya bintan nadr ammatu ammatahu wadda ‘yar uwar ma'aifinsa ce an gane da kyau ko kenan gwaggonsa ce ko kasarat saniyata jariyatin kenan ita wannan gwaggon tasa ‘yar uwar ma'aifinsa ita ta karya haƙoran wata baiwa fatalabu ilaiha al'afuwa sai suka nemi afuwa a gare ta mana akan wannan baiwar ta yahi fa'abau sai suka kiyahewa fa'aradul arsha sai suka nuna musu da su bayar da diya shine al'arsh diya an gane ko sai suka nuna ma'ana suka gitta musu to tunda kun kiyin afuwa za mu ba da al'arsh ma'ana za mu ba da diya don dai ka a yi kisasi fa'abau sai suka ki har yanzu fa'atau rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai suka zo a wajen manzon Allah wa abau illal qisasa suka kiya akan cewa dole sai dai ayi kisasi ta karya mata haƙura ita ma a karya mata haƙura fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil qisas sai manzon Allah ya umurni da kisasi ku ji adalci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku ji wannan baiwa ce wannan kun ba baiwa ba ta karya mata haƙura ma kace sai an yi kisasi fa qala anas ibn an-nadr sai anas dan nadr yace ya rasulullahi ma aikin Allah a tuksaru saniyatul rubayya shin ya manzon Allah za a karya haƙoran ƴar uwar ma'aifina za a karya haƙoran rubayya la wallazi ba'asaka bil haqq a'a na rantse da wanda ya turo ka da gaskiya la tuksaru saniyatuha ba za a karya haƙoranta ba sai Allah ya ya kawo mahuta فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زعلت يا أنس يا كي أنس كتاب الله القصاص hukuncin Allah dai shine kisasi shine ma'anar kitabullah anan ay hukmullahi alqisas hukuncin Allah shine kisasi faradiya alqawm sai mutane mutanen nan daga baya suka yarda fa'afau suka ce ma sun yahi an gane da kyau ko fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce inna min ibadillahi lallai daga cikin bayon Allah akwai mallau aksama alallahi da a ce zai yi rantsuwa da Allah akan cewa abu kaza sai ya faru la abarrahu da Allah ya barantar da shi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wal lafzu lil bukhari wannan lafazin na bukhari ne Allah ka samu a cikin wannan mutanen ko da yake fa sai an dage an gane ko kace na rantsi da Allah yau sai an yi ruwa kuma lokacin sanyi kuma ruwa su sabko an gane da kyau ko na rantsi da Allah shu'aibu bana sai ya je aikin haji kuma sai Allah ya sa sai ya je aikin haji ba dai in ce ni ko tunda ni ma ban taba tafiya ba an gaye da kyau ko to wannan shine kenan manzo Allah ya ce akwai wasu bayan Allah wanda in sun rantsi da Allah akan Allah sai yayi abu kuma Allah sai yayi shi dan saboda waliyansa ne an gaye da kyau ko to Anas yana daga cikin me yana daga cikin su Anas bin Nadr ba wancan Anas babin Malik kenan wannan hadisin anas da ya ce a nan da ya ce wallahi ba za a karya mata haƙura ba wai yana nuhin inkarin hukuncin Allah ba a kawai ya yi wannan rantsuwan ne don saboda tashin hankalin da ya shiga na ‘yar uwar ma'aifinsa a ce a gabansa a karya mata mi a karya mata haƙura wannan yana nuna yadda ya kamata a ce ka ɗauki ‘yan uwan ma'aifinka kawan mi kawan ma'aifinka ku ji yadda hankalinsa ya tashi kawan ma'aifin nashi wani za a karya ma haƙura har wannan rantsuwar kuma dalilin wannan rantsuwar mutanen bayan sun ce ba za su yahe ba kuma suka ce sun yi ne suka ce sun yahe wa ya samu su arai akan su yahe Allah maɗaukakin sarki ku ji yanzu da diyar da kisashin gaba ɗaya suka ce sun yahe Allahu akbar shi sa manzo Allah yake cewa rubba ash'asa akbara madfu'un bil adawabi law aqsama ala Allah la abarahu takan yi kaga wani mutum ba komai ba amma da zai rantse da Allah akan wani abu sai ya abku to wannan abu sai ya abku malai cewa an ibn abbas radiyallahu anhu ma kala daga ibn abbas Allah ya dada su shi da ma'afinsa ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya ce man qutila fi immiyan duk wanda aka kashe sa a cikin gumurzu ya aka ce gumurzu shine dandazon mutane ma'ana an kashe sa ba a san waye kashe sa ba shine immiyan an gane da kyau ko duk wanda aka kashe sa aka rasa wanda ya kashe sa aurin miyan bi hajarin ko kuma aka jehi wani da dutse ma'ana kana jihon wani abu an gaya da kyau ko sai dutsen yayi nisa ya jehe wani ya mutu kai baka ma sani ba an gaya da kyau ko shine ma'ana aurin miyan au sautin ko kuma da bulala ana bugun wani abu da bulala sai aka same ka ka mutu aw asan ko kuma da sanda fa alaihi aqlul khata'i to wannan mutunan za a ba sa diya ta kuskure shi wannan mutunan da aka kashe ta wannan hanyoyin an gane da kyau ko wa man qutila amdan duk kuma wanda aka kashe sa da gangan fa huwa qawadun to shi wannan za a yi kisasi ne wa man hala dunahu ma'ana za a yi yanda aka yi yanda aka ma wance wa man hala dunahu duk wanda ya shiga tsakanin kisasi ma'ana ya hana a yi kisasi fa alaihi la'natullahi to la'antar Allah ta tabbata a kansa ma'ana duk wanda ya hana a tabbatar da dokar Allah to la'antar Allah ta tabbata a kansa akhrajahu abu daud abu daud ya hutar da shi wa nasa'i da imamun nasa'i wa ibn majah da ibn majah bi isnadin qawi da sanadi mai karfi wannan hadisin kenan abin da yake nuna muna shi kisa na kuskure wannan nau'in wannan hadisin yana bayanin nau'in kisa na kuskure shine qatlul khata'i kisa na kuskure an gane da kyau ko shine kisan da mutun zai ba mutunan ya so bugu ba kuma sannan yayi da abin da mafiyanci baya baya kisa an gane da kyau ko wannan shi ake ce ma me yake da suna qatlul khata'i to shi hukuncin sa kai tsaye shine diya diya ake bayarwa ba amma zancan kisasi to shi wanda aka yi da gangan farkon abin da ake yi shine kisasi sai in ya kasance wanda aka kashe ma mutumin sun yi afuwa to a wannan lokacin za su ba da ne za a ba su diya jayyid mala yace wa an ibn umar radiyallahu anhuma an karbo daga abdullahi dan umar Allah ya jada su shi da ma'aifinsa anin nabi sallallahu alaihi wa sallam qala daga manzon Allah ya ce idza amsaka ar-rajulu ar-rajula idan wani mutum ya rike wani mutum wa qatalahu sai ya kashe sa yuqtalu alladhi qatala to wanda ya kashe za a kashe sa wa yuhbasu alladhi amsaka shi kuma wanda shi ya rike aka yi kisan shi kuma za a rike sa shi ma a sa sa a kaso an gane da kyau ko rawahu ad-daraqutni imamu ad-daraqutni ya hutar da shi mausulan ya isar da shi a mausul wa mursalan an gane da kyau ko a wata riwaya kuma hadisi ne mursal wa sahaha ibn al-qattan ibn al-qattan ya inganta sa wa rijaluhu thiqatun a rijal marawaitan wannan hadisin tabbatattu ne illa anna al-baihaqi rajjaha al-mursal sai dai imam al-baihaqi shi ya rinjayar da magana wadda take mai da suna mursal wannan hadisin yana bayani ne akan idan mutum ya riƙe wani aka kashe sa an gane da kyau ko mutum biyu ne mutum uku ne cewa na da mini shi sai ya riƙe shi kawai sai ya daba masa yuka to manzo Allah ya ce wanda ya daba yukan shi hukuncinsa shine kisa shi ma za a kashe shi shi kuma wanda ya riƙe mutunan aka kashe shi shi kuma shi ma za a riƙe sa ma'ana za a kulle sa wasu malamai suka ce nan shi ma kisasi ne aka masa shi riƙewa yi aka kashe ko to shi ma za a riƙe sa a gidan kaso har yami har yami har ya mutu kun ga adalci na musulunci an gane da kyau ko wancan shi ya kisa shi ne da wannan hadisi dalili ne akan ka'ida da malamai suke cewa idza ijtama'a al mubashir wal mutasabbibu fa ad-damanu 'ala al mubashir idza ijtama'a al mubashir wal mutasabbibu fa ad-damanu 'ala al mubashir idan mai aikatawa da wanda ya rike aka aikata suka haɗu suka yi wani laihi to biya yana akan wanda shi ya aikatar da abin an gaye da kyau ko almubashir shine mai yi almutasabbib wanda shine sababin abin shine sababi amma bai yi ba akwai misalai misali wani ne ya kamo tunkiyar mutane kuma ka san kamo ta ne an gane ko aka je wajen picnic kuka rike ya yanke an gane ko to wanda suka wanda suka yanke su babu biya a kansu amma sai dai suna da laihi domin sun yi al-mu'awanatu 'ala al-ithm ko wala ta'awanu 'ala al-ithmi wal udwan amma wanda zai biya ad-damanu shine biya kenan biya yana akan wanda shi ya yanka shi ya aikatar da aikin ko da ba shi ya kamo ta ba shi dai yanka ba to shikenan wanda ya kamo ta ai tana aiwa ya kamo ta ya sake ta ko to amma shi kuma wancan tun da ya yanke ta kenan ba ta yiwa a sake ta wannan shine kenan wannan dai hadisi yana karantar da mu duk abin da yake kamawa ne akan wani laihi to kada ka kama domin in ka kama laihin yana iya kuma gaba ɗaya akan ka hadisi na gama da yake cewa wa an abdurrahman bin al-bailamani an karɓo daga abdurrahman ɗan bailamani annan nabiya sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah qatala musliman ya kashe wani musulmi bi mu'ahidin dalilin ya kashe mu'ahid an gane da kyau ko waye mu'ahid shine kafirin amana mana kafirin da yake zauna a kasar musulmai ya amintar da kansa daga cutar da su haka su ma sun amintar da shi daga cutar da shi kuma zai bada diya shine kafirin amana kinan manzo Allah ya kashe wani musulmi da ya kashe kahurin amana wa qala sai yace ana aula man wafa bi dhimmatihi ni na fi cancanta da wanda ya cika alkawalinsa ana ya cika alkawalinsa ya zama da musulmi ya zama da mutane lahiya kai kuma kashe shi akhrajahu abdurrazzaq hakada abdurrazzaq ya hutar da shi a haka mursalan a matsayin mursali wa wasalahu ad-daraqutni imamu ad-daraqutni ya isar da shi ya isal kinsa bi dhikri ibn umar fihi ta hanyar ambaton ibn umar a ciki wa isnadul mawsuli wahin sai ne sanadin da aka nuna cewa me yake da suna an wasala sa an isar da shi zuwa ga manzon Allah wahin ne ma'ana da'ifi ne jiddan da aka ce hadithun wahin ma'ana hadithun da'ifun jiddan kina a takaice hadisin da'ifi ne shi yasa malamai suka yi sabani game da shi kafurin amana in musulmi ya kashe sa za a yi kisasi ko ba za a yi kisasi ba magana mafi inganci shine babu kisasi sai dai za a ladabtar da wannan musulmin yana daga cikin ladabtar da za a yi masa ana iya a kashe sa ba da niyyar kisashi ba a sai dan abu gigawa dan mai rai yi tsoro dan saboda kada a samu wani musulmi kuma ya je kara kashe wani ne wani kahurin amana domin Allah ya umarce mu da cika amana ko da ko da kahuri ne muka yi kenan wannan hadisin da'ifi ne ko da an yi kisa yana nuhin ba kisasi aka yi ba wannan aka yi kenan musulmi in ya kashe kahuri a musulunci ba a kashe sa domin yana daga cikin sharaɗi na kisasi shine attakafu a samu me yake da suna me yake da suna daidaito musulmi da kahuri ɗaya ne an gane da kyau ko afa naj'alul muslimina kal mujrimin ba ɗaya bane hatta a musulunci in dai in dai musulmi ya kashe kahuri ba za a kashe shi ba sai dai diya za a bada an gane da kyau ko wannan shine kenan idan kuma kahurin amana ne za a ba da diya ko kuma ana iya a yi a da suna a ta'azir ma'ana a ladabtar da wannan mutumin wanda ana ma iya kashe shi dalilin ladabtarwa haka malamai suka ce wannan shine kenan wannan ijtihadi ne na na alkali wanda zai hukunci akan wannan mali cewa an ibn umar radiyallahu anhu ma qala daga ibn umar Allah ya da su shi da ma'afinsa ya ce qutila gulamun ghilatan an kashe wani yaro kisa na ta'addanci shine qatlul ghila fa qala umar sai umar yace law ishtaraka fihi ahlu san'a da a ce mutanen sana'a an gane ko da a ce mutanen sana'a sana'a ita ce capital kin ina yemen ko ita ce capital kin yemen da a ce mutanen sana'a a za su yi tarayya akan kisansa laqataltuhum bihi da na kashe su gaba ɗayan su dan saboda shi akhrajahu al-bukhari bukhari hitar da wannan hadisin kina wannan hadisin me yake nunawa yana nuna komi me yake suna qatlu qatlul jama'ati bin nafsi mana kisan jama'a idan su kashe wata rai ko da mutum guda ne mutum goma su taru su kashe mutum guda in dai gaba ɗayan su kowa yayi bugu bugu na kisa to gaba ɗayan su a musulunci za a musulmi za a kashe su an gane ko kenan wannan umar da da wani ɗaya daga cikin sahabbai ne yace masa ya zaka kashe mutane masu jama'a zaka kashe jama'a dalilin mutum guda sai yace ai da mutanen sana'a wannan masanni na larabawa da suke badawa da da yawan mutanen sana'a don mutanen sana'a suna da yawa sosai to in za su ba da misali da yawan gari sai su ce sana'a a cikin misali to shine yace da a ce mutanen sana'a duk yawan su za su kashe mutum guda da na kashe su gaba ɗayan su dalilin wannan kuma an yi haka ne saddan lidhari'a dan saboda a liƙe ƙofa idan muta idan wannan ya san in shi kadai yayi kisa za a kashe sa an gane ko kenan yakan iya yi hayar wasu su kama mishi a kashe don ya san in gaba ɗaya suka kashe su ba za a kashe su ba ko to wannan shine kenan amma in kun san ko ku goma kuka kashe za a kashe ku kenan ba za ku yi ba wannan shine kenan muke da suna hukunci na jama'a su kashe mutum guda wa an abi shuraihin al-khuzai an karbo daga abi shuraih al-khuzai ku sanya mana wannan sunan a dictionary shuraih shuraih ana isa abu shurai ko shurai an gane kamar da ake sa abu huraira jayid an karbo daga abu shurai al-khuzai kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanzu allah tsida da aminci allah su kara tabbata a gare shi ya ce faman kutila lahu katilun duk wanda aka kashe masa wani shine katilun duk wanda aka kashe masa wani ba'da maqalati hadhihi bayan wannan maganar tawa fa ahluhu baina khiyaratayn to mutanansa suna da zabi guda biyu imma an ya'khudhu al-aqla imma su daudiya aw yaqtulu ko kuma su kashe akhrajahu abu daud abu daud ya hutar da shi wan nasa'i da imam an-nasa'i wa asluhu fi sahihaini asalin wannan hadisin a cikin bukhari da muslim ne min hadithi abi huraira a hadisin abu huraira bi ma'anahu da ma'anarsa an gane da kyau ko wannan hadisin abin da yake nunawa duk wanda aka kashe masa dan uwansa ko aka ji masa an gane da kyau ko dai cikin biyu ne imma ya nemi a yi kisasi ma'ana a rama abin da aka yi masa ko abin da aka ma dan uwansa ko kuma ya nemi a ba da me a bayar da diya an gane da kyau ko wannan shine kenan kuma mafi yawanci an yi son a yi afuwa a ba da diya an gane da kyau ko? kisasi duk da musulunci ya hukunta sa amma ya yi son a yahi a bayar da diya dalilin wannan yasa a musulunci idan aka kashe muku ma'aihe aka zo wajen hukumci an gane da kyau ko? aka nemi a ba ku diya ku yahi kuka ce a'a ku dai kisasi za a yi ko da mutum guda daga cikin ɗiyan ɗiyan wannan mutum da aka kashe ya ce shi ya yahe a bada diya to shi kenan ko da sauran ba su yarda ba diya za a badawa ana ganewa da kyau wannan shi yasa a saudiya da ake hukuncin kisa idan aka zo za a kashe mutum za a kawo dangin wanda suka yi wanda suka yi kisa an gane da kyau ko dangin wanda yayi kisa wanda shine yanzu za a kashewa da dangin wanda aka riga aka kashe idan aka zo za a sa su tsakiya ga dangin wancan ga dangin wancan sai a ce musu to guje ku neme su su yahe gashi an aje shi an dukar da kanshi ga ga wannan mutumin domin akwai wani mutum ne wanda shi aikin sa kawai shi kisa ne wani ba samude ne kun san da takobi suke kisa kawai sai a sa abu a cire mai kai yanzu ga mu ga ba samudan tsakiya da shi da wanda za a kashewa yanzu wancan sai a ce to ku je ku neme su gafara afwan afwan Allah addiya afwan afwan addiya ce la la la la la alqisas alqisas sai su koma baya sai an daga kuma a ce ku je dai ku neme su afwa la la alqisas su koma sai an yi sau uku duk wannan ana yin shi ne dan yalla wa'ancan mutanen su yi mi wani daga cikin su rahama ta mi ta shigo sa an gane da kyau ko to da ɗaya daga cikin su zai ce mun yarda mun yi afuwa shi kadai ko da sauran ba su yarda ba kenan an gane ko wannan shine kenan sai sai wannan sai nuna mana musulunci da yake tsanantawa a wajen hukunci dukkan wannan yana yi ne don saboda bayar da tsoro dan in ba haka aka yi mutane ba za su mi ba ba za su bari ba wannan shine kenan shi yasa mai yake da suna idan muka lura musulunci dangane da abin da ya shahi diya ko da diya za a bayar ba mutunan wanda ya kisan shi kadai zai bayar da diya ba dangin sai sun kama masa a wajen mi a wajen bayar da diya da a nuna abun ana tausayin mutum duk da ya yi lahi amma Allah yana tausayinsa amma duk da kuma wannan akwai abin da ake ce ma me yake da suna a haƙƙul ƙazi haƙƙi na mai shari'a ma'ana mai shari'a alƙali ko shugaba yana da damar mutane sun ce sun yahe daga kisasi shi kuma alƙali ce to mu kun ba mu yahe ba sai an yi kisasi an gane da kyau ko wannan shine kenan su kuma wannan suna yin sani a babi na ijtihadi domin akwai mutunan da ya dace a yahe masa ko mutunan da ba a sansa da irin wannan laihin ba wannan maiwa zuciyarsa ce ta hau sosai wannan shine karo na farko da ya irin wannan laihin na kisa akwai kuma wanda shi ya saba yin kisan yana yi ana yahi masa yana yi ana yahi masa to akwai lokacin da ko da an ce an yahi masa alkali yana damar ya ce to mu ba mu yahi masa ba sai an yi me sai an kashe shi don saboda abin nasa yayi yawa wannan shine kenan za mu zo babu diyati babu diyati babu yin bayani akan addiyat addiyat mufradikinsa shine addiya an gane da kyau ko shine make da suna addiya diya ko da hausa diya ake cewa ko da hausa ma diya ake cewa amma a shari'a suke cewa hiyal malu al mu'adda ila al mujna alaihi aw awliyaihi huwa hiya al malu al mu'adda ila al mujna alaihi aw awliyaihi shine kudin da ake bayarwa zuwa ga wanda aka kashe wanda aka yi ma wani ta'addanci ko kuma wanda shi ya yi ta'addancin an gaye da kyau ko shi ne ma'anan mai da suna diya dukiyar da ake bayarwa ga wanda aka ma ta'addanci ko kuma izuwa ga danginsa da aka yi ma ta'addanci jayyid ya shiga wani wuri ne aha ina ne za mu tashi ne hadisi na farko san kwamfuta ce na taɓo wani wuri an abi an abi bakar bin muhammad aha bin umar ibnu wabnu hazm ko? tayyid ina zuwa bari nemo wurin Na'am. Jayyid. Wannan hadisi na Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm. Yace an abihi an karbo daga ma'aifinsa an jaddihi daga kakansa radiyallahu anhu Allah ya dada shi. Annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam lallai manzon Allah kataba ila ahli Yaman. Ya rubuta zuwa ga mutanen Yaman. فذكر الحديث سي أنبتي حديث وفيه ينا دقتكين حديث أن من اغتبط مؤمنا كنا حديث نيمي سوو نما لن زي قنتو من محل الشاهد abin da yake bayani akan diya a cikin sakon da manzon Allah ya tura musu man igtabata mu'minan an gane da kyau ko duk wanda ya kashe wani mumuni da gangan shine igtabata duk wanda ya kashe wani mumuni da gangan katlan an bayyinatin aka samu dalili na shi ya kashe sa fa innahu qawadun to za a yi kisasi ne kinan duk wanda ya kashe wani mumuni da gangan aka samu dalili na shi ya kashe sa to kisasi za a yi za a rama za a kashe shi ma illa an yarda awliya'ul maqtuli sai idan mutanen wanda aka kashe sun yarda ma'ana sun yahi a yi kisasin wa inna fi nafsi addiyata kuma lalle a cikin rayuwa idan aka kashe ta ta kuskure ko kuma bayan an yahi akwai diya mi'atan minal ibili raƙumi guda ɗari wa fil anfi idha u'iba jad'uhu addiya hanci idan aka a yake da suna aka cire sa da asalinsa ma'ana aka gunce sa daga asalinsa domin akwai cirewa ta baki-baki idan aka cire sa daga asalinsa ma'ana daga can kasansa addiya za a bayar da diya idan wanda aka cire ma ya yahi wa fil lisani diyatu haka shi ma halishe an cire sa akwai diya wa fi shafataini diyatu haka labba su ma akwai diya in an cire su wa fi dhakari diyatu haka ita ma al'aura akwai di akwai diya in an cire ta an gane ko mata masu cire ma mutane al'aura kenan akwai diya akan su wa fil baydataini diya haka kuma marena an san marena ko a wata Hausa golaye to su ma akwai diya a cikin su amma wannan Hausa ba ta daɗi an gane ko hausan mu ce amma ba daɗi gumma a ce marina ya hi daɗi ya hi sauƙi wafin lisani addiyatu a wafin sulbi ko wafin sulbi addiyatu a cikin gadon baya akwai diya ma'ana ka kare ma wani gadon baya akwai diya wafin ainaini addiyatu haka kuma a cikin idanu game da idanu akwai diya wafin rijili alwahidati nisfu diya aka ma kafa guda in aka cire ta akwai rabin diya in biyu ne sai a bada diyar gaba ɗai wa fil ma'mumati thuluthu diya a cikin jimuwa wadda ta kai ga bubuwar kai akwai diya ana kawo shi ma mutum kai har ya kai ga bubuwa to akwai diya wa fil ja'ihati thuluthu diya haka kuma a cikin jimuwar da za ta kware wata ita ma akwai diya an gane ko amma mafi yanci malamai suka ce wannan ta shahi jimuwar kai da huska an gane ko ka jima mutum misali ga kumce har ya kai ga nama ya huta wata ta bayyana akwai diya a ciki ko kuma abin da shahi kai shi ma ko da bai kai ga bubuwa ba وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل dangane da jimuwar da za ta karya ƙashi to akwai raƙumi guda goma sha biyar na diya wafi kulli isba'in min asabi ilyadi a cikin kowanne yatsa daga cikin yatsun hannu an gane da kyau ko warrijili da yatsun ƙafahuwa asharun min al-ibili akwai raƙumi guda goma in ka ce ma mutum ɗan yatsa an gane kyau ko za ka ba da diya ta raƙumi guda nawa guda goma kun san kuɗin raƙumi guda goma ko ba ƙanana ba ne mala ya ce wa fi sinni hamsin min al'ibil haƙore kuma guda in aka cire za a ba da raƙumi guda biyar wa fil mudihati hamsin min al'ibil haka kuma a mai da suna a cikin jimuwa wadda za ta kware hwata shi kuma wannan ya shahi kowace irin hwata shi wancan ya shahi kai ne na ja'iha an gane da kyau ko shi kuma wannan mudiha ya shahi kowanne bangare na jikin mutum har ya kai ga kajima mutum naman sa ya huta shi ma akwai hamsin minal ibili raƙumi guda biyar wa innar rajula yuqtalu bil mar'a kuma namiji in ya kashe mace shi ma za a kashe sa an gane da kyau ko wannan shine adalci na musulunci kahin musulunci in namiji ya kashe mace ba a kashe shi dan ana ganin mace ba ba ka wannan namiji bace ba ta kai darajar sa ba ita ba komi bace idan dan dan namiji ya kashe ta ya kashe banza ya kashe kyashi ko to da musulunci yazo sai ba mace daraja to kun ji yanda musulunci ya girma mako ya kuma ta wa ala ahli dhahabi alfu dinarin wanda su ba su da raƙumma da kuɗi ne suke da to dinari guda dubu za a bayar kinan wannan ya shahi wanda su basu da raƙumma da kuɗi ne za su bayar akhrajahu abu dawud abu dawud ya hutar da shi fil marasil a cikin littafin sana al marasil wan nasa'i da imamu nasa'i wa ibn khuzaima wa ibn jarud da ibn jarud wa ibn hibban da ibn hibban wa ahmad wa ikhtalafu fi sihhatihi malamai sun samu sabani game da ingancin hadisin hadisin ya inganta ko bai inganta ba wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu an karbo daga ibn mas'ud Allah ya dada shi anin nabi sallallahu alaihi wa sallam qala daga manzon Allah ya ce diyatul khata'i akhmasan diya ta kuskure biyar biyar ne shine akhmasan 20 hiqqatun hiqqatan za a bada hiqqa guda biyar an gane da kyau ko a cikin me yake da suna babe na zakka mun yi bayanin irin wannan da hiqqa da jada'a hiqqa ita ce me yake da suna shakala raƙuma shakala an gane ko shi jaza'a jaza'a ita kuma ita ce elbudurwa wa 20 banati makhadib da kuma da 20 banatu makhad banatu makhad sune ƴaƴan wadda take dauke da ciki an gane da kyau ko mafi yawancin raƙuman da diyan su uwaye suke dauke da ciki zaka gaba su wuce shekara ɗaya zuwa biyu an gane ko to shine bintu makhad wa ishiruna banati labunin da kuma ɗa ashirin daga cikin mata na ɗiyan waɗanda suke shayarwa su kuma fiyancinsu za ka ga suna a cikin shekara ta biyu sun shiga a cikin shekara ta uku sun cika shekara biyu sun shiga a cikin shekara ta uku wa ishiruna bani labunin da kuma 'ya'yan labun maza ma'ana 'ya'yan mace mai shayarwa guda ashirin in aka hada su nawa za su yi in aka hada su nawa za su yi a ko ba ku biye da ni ɗari za su yi ko tunda ashirin ashirin gida nawa gida biyar akhrajahu daraqutni imam daraqutni ya hutar da shi wa akhrajahu al-arba'a marawaita hadisan nan guda hudu suka rawaito shi bi lafzin da lafazi wa ishiruna bani makhadin da bani makhad guda ashirin ma'ana maza ɗiyan mai shayarwa maza badala bani labunin maimakon bani labun wa isnaduhu al'awwalu akwa sai sanadin na farko ya fi ƙarhi wannan ita ake ce ma addiyatu al-mukhaffafa akwai al-mughallaza akwai al-mukhaffafa to diyatul khata mukhaffafa ce ita ana sausauta ta an gane da kyau ko domin za ku gani a cikin raƙuman da aka ce akwai ƙanana to in mudan muka zo ga mai yake da suna mughallaza akwai wanda za a ce sai an kawo raƙumai kuma raƙuma ma masu ciki an gane ko raƙuma mai ciki ai kuma kamar ɗa nawa ce kamar ɗa biyu ce to shi yasa ita wacce ake ce mata diya mughallaza wannan kuma ake ce mata mukhaffafa ma'ana mai sauki wadda babu tsanani a cikinta domin ta kuskure ce khata وأخرجه ابن أبي شيبة ابن أبي شيبة يهتد شي من وجه آخر أو تفسك تدبا موقوفا ينا أمتأي موقوفي معنى ما قنا تيتا ابن مسعود باتا من زان الله با وهو أصح من المرفوع كما وانا شيني ما في إنغانتي هي دا أجنج ناشزوا من زان الله صلى الله عليه وسلم أما كودي كما قنا تيتا ابن مسعود لها حكم الرفع domin a musulunci duk abin da shahi takdiri kaddara abu a ce ga yanda za a yi sa adadi kaza za a yi nau'i kaza babu wanda yake da damar ya faɗi wannan in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam shi yasa idan ka ji sahabi ya ga yin magana wadda ta shahi irin wannan adadin abu kaza da kuma daidai siffar da za a yi sa malumai kai tsaye suna ba shi hukumin rafi an gane ko shine qaulu sahabi fi ma la majala lil ra'yi fihi maganar sahabi a cikin abun da babu ra'ayi a ciki an san da sun gayyi to daga manzon Allah ne suka ji sa sallallahu alaihi wasallam وأخرجه أبو داود والترمذي أبو داود كما يهو تدشيد الترمذي من طريق عمرو بن شعيب أهنيا تهنيا تعمرو بن شعيب أن أبيه دقماء فنسا أن جده دكاكنسا رفعه يا دوك كحديث زوا غمنزان الله كنا أولا الرواية صلى الله عليه وسلم يتي الدية ثلاثون دية ثلاثون حقة أنا بعد حقة قداء أكو an gane da kyau ko guda talatin hikka guda talatin ita ce shakala ko wa salatu na jaza'atan da kuma jaza'a guda mai ke da suna guda talatin ita ma kenan budurwa wa arba'u da khalifatan fi butuni ha auladun da kuma mai ciki wadda take a cikin cikinta akwai ɗiya ɗa arba'in an gaye da kyau ko wannan shine kenan wannan ita ce diya mughallaza tunda kun ji waccan a cikinta babu masu ciki an gane ko wannan kuma akwai masu ciki a ciki malai ce wa an ibn umar radiyallahu anhuma an annabi sallallahu alaihi wasallam qala wa inna a'ata an-nasi 'ala allah thalathatun lallai wanda suka hima ko wanda suka hima Allah taurin kai wanda suka hima Allah laihi hiye da kowa man qatala fi haramillah shine al'utu shine shine girman kai da da, da wuce gona da iri shine al'utu kenan wanda suka hi kowa yi ma Allah taurin kai mutane guda uku ne man qatala fi haramillah duk wanda wanda ya kashi wanda ya kisa a cikin haramin Allah aw qatala ghayra qatilihi ko ya kashe wanda ba shi ya kashe masa nasa ba aw qatala li dhahlil jahiliya ko kuma yayi kisa dan saboda ramuwa ta jahiliya ma'ana a lokacin jahiliya an kashe masa wani dan uwa yanzu ya zo ya kashe sa akhrajahu ibn hibban ibn hibban ya hutar da shi fi hadithin a cikin wani hadisi sahahahu ya inganta sa wa asluhu fil bukhari asalin wannan hadisin a bukhari ne min hadith ibn abbas daga hadisin ibn abbas wannan hadisi yana daga cikin dalilin da malamai suke cewa bayan shirka babu ne hinda ya kai ne kisa an gane da kyau ko domin kun ga ya zo da siga ta mubalaga a'ata wanda yi kowa yi ma Allah taurin kai shine wanda ya kisa kisan ma sai aka ga irin wannan nau'ukan kai kisa a cikin harami ko ka kashe wanda ba shi kashe maka dan uwanka ba وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للي منظر الله ياتي ألا كسورارا إن دية الخطأ للي دير كسكري شبه العمد wanda yake kama da ganganci ma kana bisauti shine wanda ya kasance da bulala wal asa da me yake da suna da sanda kenan lallai diya ta kuskure wadda take kama da ganganci wadda ta kasance da bulala ko da sanda mi'atun minal ibili za a bayar da raƙumi guda ɗari min ha arba'una daga cikinsu akwai ɗa arba'in fi butuni ha auladu ha a cikin cikinsu akwai mi akwai ‘ya'yansu akrajahu abu dawud abu dawud ya hutar da shi wannan sa'i da imamun nasa'i wa ibn majah wa sahu ibn hibban an gane wannan hadisin wannan hadisin yana bayanin diya mughallaza wanda muka yi bayani a cikin ɗaɗarin da za a kawo dole sai an samu ɗa arba'in masu me masu ciki amma inda kisa na kuskure ne ba mai kama da ganganci ba shi kuma a cikinsu babu mai ciki malai cewa an ibn abbas radiyallahu anhu ma anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala hadihi wa hadihi sawa'un wannan da wannan dukkanin su ɗaya ne ya'ani yana nufin al-khinsar wal binsar al-khinsar shine dan karamin yatsa an gane ko wal ibham al ibham shi kuma shine manuniya a ba manuniya ba me ake ce mishi da Hausa wannan madangwali ko in babu shi ku sa shi a dictionary in Hausa madangwali domin za a je zabe da me ake dangwalawa an gane ko to madangwali jayyid domin kun san ita ma Hausa ana karata ko akwai wanda ya san wani sunan shi bayan wannan akwai in akwai wanda ya sani ya ga mana dan mu karo babban horce yauwa ana ce mishi babban horce to amma ya yi daɗi a mishi kalma guda kamar yadda yake larabci madangwali an gane ko jayyid malai ce wali abi dawud wa tirmidhi abi dawud da tirmidhi al asabi'u sawa'un an yatsu dukkanin su guda ne ba bambanci ma'ana wajen diya wal asnanu sawa'un haka su ma haƙora duk ɗaya ne haƙora wanne ne suka hitsa da ku ga mini wanne ne haƙora suka hitsa da cikin su a na gaba a gane ko na gaba sun yi tsada domin in baka da haƙurin na gaba aibi ne dariya ma wuya za ta maka a gane da kyau ko kuma tsire zai maka wuya ci jayi amma wanda suka an suka yi amfani wa ne ne a gumaka hausa ke ce musu gumaka su sun yi amfani an gane ko amma su kuma wannan sun yi ado su ne ado amma in wajen amfani ne wa'ancan na ciki domin in baka da su to me yake da suna balango zai maka wahala ci an gane ko jayyid mala yace wa walibni hibban a asaniyatu wadhir sawa'un a sai manzo Allah ya bada misali asaniya sune hakoran gaba adhir sune na ƙasa na na can ƙarshe laimo layer kenan da na gaba da na ƙurya dukkanin su diyar su ɗaya ce wal ibn hibban daga ibn hibban diyatul asabi'i diya ta ɗan yatsu al yadaini an gane da kyau ko hannaye guda biyu war rijilaini da ƙawahuwa guda biyu sawa'un dukkan su ɗaya ne ma'ana diyar ɗan yatsu gaba ɗayan su ɗaya ne asharatun min al ibli raƙumi guda goma li kulli isba'in ga kowanne raƙumi an gane da kyau ko mu liƙe da wannan hadisin mali cewa an amru bin shu'aib daga amru dan shu'aib an abihi daga mahaifinsa an jaddihi daga kakansa rafa'ahu ya ɗaukaka hadisin zuwa ga manzon Allah kale yace man tatabbaba duk wanda yayi ikirarin likitanci wa lam yakun bitibbi ma'rufan kuma alhali bai iya likitancin ba yace shi likita ne bai iya likitancin ba fa asaba nafsan sai ya kashe wata rai fama duna haku ƙasa ga haka bai kai ga kisa ba dai ya mata wata illa fa huwa daminun to sai ya biya ashe likitocin nan masu mutane allura suna gurguncewa an gane ko ashe sai sun biya amma wanda basu iya ba akhrajahu ad-darqutni imamu ad-darqutni ya hutar da shi wa sahahu al-hakim imamu al-hakim ya inganta sa wa huwa inda abi dawud kuma wannan hadisin akwai sa a wajen abu dawud wa nasa'i da nasa'i wa ghairihima da wanda ba su ba illa anna mar arsalahu aqwa mimman wasalahu sai dai wanda suka ce hadisi ne mursal sun hi karhiye da wanda suka ce hadisi ne miki da suna mausuli an gane da kyau ko al hadisu da'ifun lakin al amala alaihi yana ɗaya daga cikin al qawaidul fiqhiyya suke cewa man tatabbaba wala yu'rafu minhu tibbun fa huwa daminun ka'ida ce wannan man tatabbaba wala yu'lamu minhu tibbun fa huwa daminun duk wanda yace ya iya likitanci alhali kun ba likita bane an gane ko to duk illar da yama wani to sai ya biya an gane da kyau ko malamai suka ce kuma wannan ba ya shafi likitanci ba kawai duk wani abu da kace ka iya alhali baka iya ba in kai wajen yi kai kuskure sai ka yi ne sai ka biya ka ce ka iya gyaran mota ka zo wajen kwalbace-kwalbace ka kwalbace wani wuri mota ta tsaya to sai ka biya an gaya da ke ko komi in ka ce ka iya kuma ka yi baka iya ba to sai ka biya an gaya da ke ko har yanzu kuma dalili ne akan ka'idar da suke cewa man atlafa shay'an fa alayhi damanuhu duk wanda ya lalata wani abu to sai ya biya shi an gane da ke ko wallahu ta'ala a'lam na eh sosai za a ba shi duka diya cikakka an gane da kyau ko a'a ba ba ana nihin raƙumi 100 za a ba ana nihin diya ta kawahu gaba daya eh ta kawahu gaba daya shine ake nihi jayi سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله